أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna dadi 27 ga wata na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da tara ga watan biyar shekara 2021 a jiya karatu mun tsaya cikin tafsir sura ta sun surta sa'ad mun tsaya aya ta 29 yau insha Allah za mu tashi aya ta 30 cikin surta sa'ad kayan nan na iskoyin tambayoyi daga ciki akwai mai magana bambancin sallah ta tarawih da tahajjud kuma da magana wallaha da sallah da ake zama bayan asuba in rana ta hulo a yi ta shi dai mun sha wani bayanin yan uwa maganar tahajjud tarawih kiyamar ramadan da sallah guda ce ko kai a warkon dare ko kai a ƙarshen dare dai sallah guda ce wannan kuma maganar malamai wani ya ce kai biyu wani ya ce kai waye shi dai sallah guda ce a sharanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharanta kiyamar ramadan a watan ramadan to wannan yin ta ne lokacin yin ta ne ba kai da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama shi da kai shi yayi farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare ke duk wanda mutum ya samu dama yi ba magana aiki amma magani ba sallah guda ce ba biyu ba ce sai ana taimake mu kuma abin sananne aisha radiyal anha ta tabba mai sabani kan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam na cire shi ta ramadan ko wani ramadan bai tsarawa akan raka goma sha ɗaya wata ruwa sha uku wannan kuma maganar malamai ra'ayin malamai kai nawa ka ƙara ba laifi bane wannan fira ce amma zara bi ƙara ba da annabi ƙara ba mai ce annabi ƙara ce sai da ana yi ƙara wannan kuma bayan malamai ne kowa irin nashi Allah wa shi da manzo Allah bai ƙara ba kan wannan da aka ambata duka ji bayani talatin ishirin ra'ayin fitar da wasu ce an ce a yi talatin da masana masana biyu biyu kuma yake ce biyu ba iyaka allah ba sai magana ta cewa salatu duha da yan uwa akwai masalar ruwaya ta tabbata maganar wanda ya sallar asuba ya zamana a wurin da ya sallar asuba yana ambatan allah har wallahadai rana ta hudu ya sallah raka abin za ba shi ladan haji da umara wannan ruwa ta tabbata kansa maganar a nan kuskuren da ake samun mutane za su zauna a bayan asuba suna azkar rana na hudowa hamada su nawa wasu talatin shuru ko ba talatin shuru haramun ne aka da hudowar rana ya ce lokacin da aka haramta a yi lafiya da hudowar rana yau da ka zauna kana fata haka kuma kana hudowar za ka yi lafiya raka abin haramun ne abin da ake magana zaman da kai ba ka tashi har sai lokacin wanda ya yi aƙalla an ce bayan hudowar rana ka samu minti ishirin yanzu misali tana hudowa misali tana hudowa za mu ce a yanzu kenan ƙarye shidda ƙarye bakwai a ƙarye shidda to ta hudu ƙarye shidda kai kakka yi sallar he bayan shidda da ishirin in tana hudowa da goma baka sallar wannan he bayan minti ishirin gina sai talatin kenan kullum da za ka ɗauka ka ƙara minti ishirin da hudawar rana ka yi gaugawa minti goma sha biyar amma rana tana hudawa haramun ne fitar kai na gida shi wata magana amma sallar guda ce kuma wannan wani hajji yake magana ba na sai ruwa ya da ƙarara har ta sai su ba ta zuwa iya zama ne har talatin na fila ta wanda wannan raka biyu da kace wannan haka ko kai biyu ko hudu ta abin da ƙara ne wallahi hajji kuma fadala tana samuwa daga raka biyar haka wai fara walla duka sallar walla haji ba tana jiyo daban ba walla haji ake magana ko kai raka biyu ko hudu ko shi ta kwata kwata dai amma dai walla haji ake kuma ba a yi ta daga hudu wa rana sai ta hudu ta dan dago sai kai mai magana mai contability ko contability da ta ko wani ka tambaya ilimin contability wai ya matsala ni ne musamman ba contabilité sai ya taɓa duniya babban ma contabilité ba mara sai in kasuwa ce ba ko mai yana da contabilité ma inda sai ma inda mun inda mun sanin sai ma ni ba mun gara shi ba eh dai akin za ka yi a ce ek contable eh don haka za ka yi ko kana kuma gazeta duk a mai yawa ana ana kan baki da su amma da gaskiya aikin a takaice bai da wani illa sanin aikin yin aikin ba wani illa kwanta bin ta kamar kasuwa ce kana haram kan cin halal shi ma haka ne kamar kasuwa ce aiki sama aiki ne kana iya gaskiya kana iya ƙarya za ka wani ka yi gaskiya kai sai wani ke cewa a fassara mai fakar Allah subhanahu wata'ala ya mununa alayka an asalamu qul la tamunnu alayya islamakum bal la yamunnu alaykum an halakum iman in kuntum sadiqin to ma'ana da ayar Allah subhanahu wataala yana magana asalin abin da ya kawo haka akwai larabawa ƴan ƙauye suka zo wajen asalar salama lokacin da musulunci ya fara bayyana ana zaune ana shiga suka taya muhammad ta ga mun je muka shahada wajen kuma shahada wajen kama da addini ko a yake mu dukkan muka zo muka muka imani muka zo suna ana kaman gori su da shahada ko sun suka kan shi ne Allah ke cewa yamununa alayka an aslamu suna maka gori cewa sun musulunta su da kansu kullu ga ya musu la tamunnu alayhi salamukum kafu mun gori musulunta ku balillahu yamunnu alaykum Allah ya mu gori gori ne an hadaku iman shi Allah shi ya muku shiriya kan imanin in kuntum sadiqin dan man imanin kan ya kuke bari to Allah ka wata gori ba ne ba shi ne muka baiwa ni ba kan shi ma na ayatin Allah ka ce eh kenan suna cewa su ba ba halakar su ka kansu da kasu mata gorin sun musulunta daga kansu sai ina ga kuran saka da aya ta talatin
بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق نعم ووهبنا لداود سليمان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الله سبحانه وتعالى ke cewa mun yi kyauta ga Dawud kun labarin ce gabata annabi Dawud alaihi salam mun mai kyautar mu mun mai kyautar da Suleiman ce ni'mal abd innahu awwab shi ma Suleiman Allah shi ma da da bawa na kwarai shi ma Awwab bawa ne mai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi shi ya yi Suleiman yanda aka yi baban nashi Allah shi ga wani abu da yawa kana ka Suleiman idh urida alayhi bil ashi as-safinatu al-jat lokacin da aka kawo mishi aka gabato mishi da dawakai mugza dawakai na jihadin fi sabilillah asafinat ana siffanta irin kyakkyawar tsayuwa ce ta doki ya tsaya kafa uku sai da kawo daya wasu sun ce ta doki mai kyau wasu dawakai da maguza gare shi maguza to iya kulawa diba wannan wannan dawakai shiga ne shiga ne iya dibawa har sallar da aka kwana wani kusuri ke kawo kalan magabata la'asar wannan ran ta faɗa biyu ba sallar tana shi ne faƙar sai ke cewa ko ya ce inni a haɓaɓa hubbal khairu an zikirar rabbi na hihita na so wani abu daban na alkhairi na duniya ya shagalar da ni game da ambatan ubangiji na kinan kula da dawakai ya shagaltar da shi akan barin sallar tana hatta tawata bil ijab har rana ta ɓace cikin hijabar ta haɗa wannan abin da na barin sallah dalilin kulawa da wannan dawakan to ya yi nadama kuma yadda mai abin yi ya ce ruduwa alai ya ce a kawo kamar suna mace suna wuce iya gani iya ganin wani iya ganin wani ya ce a mai domin a kamun dawakan nan an ce kamar nadama ya yi kamar dai ya ba da wannan tawakkal don Allah ya gama da su gwanda mana ya rubu da su su mai dalilin fitar da zarabar sallah guda barin sallah guda shi ne magana ta mashi malaman tafsiri mashi magana sallah shi ne fatafiyar da masahan da su kula ala ya shiga sara da wuya a ce da kwabari mana diyan kasu yanka daukan gaba daya don su mai dalilin shagala game da bautar Allah gaba daya kuma kana cikin dukiya ta sa kamar wani abu na ibada don kulawa da ita ya ce ya bar ta gaba daya ya yanka daukar gaba daya sannan malami kan shiga da yanka su ci a kai ci a kyawar zamanin asara za a yi an yi asara kai ta daukai ne dole mana kamar ba ba ruwan ka da abin da aka da su ba magana ka bace ba kurin an yi kurin ya tare tare su kurin wannan me da su gudu ba duk ba nan wani ba da Allah ta wani abin da aka so su aka ba su aka raba ko shi dai kurum anan maganar muhimmancin bautar Allah hihita bautar Allah ta abin duniya kurum shi da sun zama doka nan saura wa Allah kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu haka na maganar ba wani abu sun kula da wani abu misali a cikin haddar iya ana aikin haddar wajen aikin rani ya shiga da biyu da har rana wata har isha ta yi tsarwa ba a zuwa ƙasar ruwa sai can ana aiki ɗaya cikin sabai ko abubakar ne ta su da bin sallah wacce ajiyar bin su ba haka bin yi musalla duka mun shiga da sallah أنت ملا ملا تقبور منارا شغلنا النسك العدل ثلاث وسطى أجي الله تك قبر في الوتا سنو يتحن كلم ومن أثر بعض رانا حتى وادا أنا لا رانا حتى وادا أخذ أمين أثر أثر بربا na akwai asarar mara inganci cewa don sada sanin wai yana ta wada iyakar iya cire sai da na a dafarci iya bar ta wada alibu mai biyu magana ta gaba ya jarsu da ta wada ta wada ta libi ce to rana ki dawo har isa da lasa rana ta dawo fiye da asar ta koma wannan ruwa ba ta inganta na bakar inganci da na sada sanin manzana ya bada labari babu annabin da ya aiki da rana annabi guda ne da cikin annabawan Allah wanda aka waje ba tafiyar rana wanda ya tsaye da tafiyar rana har kai abin da yake ko wannan annabi na bani Isra'il wanda aka bashi jagoranci ba Musa alaihi salam ya jagori bani Isra'il ya wannan garin da aka yi shiga bani Isra'il da ba shiga ba suna cikin imani har Musa da bai cika ba Haruna da bai cika ba sai gari ba to yanzu bayan Musa da bai cika ba Haruna da bai cika duk wannan jijiya da bai cika ba sai wannan matasa da jagoranci wannan Yusha to shi ne iya wani yaƙi na kudu batun makadis marice ranar juma'a aiki ya yaƙi ya yaƙi yadda idan ya ce zai rana ta hada su a shara su ta ta hada babu yaƙi to shi ne ce allah ta rana kina kuma da mutum allah allah alki mutu ya rana sa abu ba da shi kaɗai aka tsira masu tarkin ko min tsaya don ka kamata yadda ya ƙare ma fata ta fata hada amma za a ba ta tsaya mashi bai ce a miruta ba lalle har ishirin na ina ga cikin masu wancan iya maganar irin tabbatar da abu iya maganar cewa ga baitul zaune iya cewa wa qad aqbalat nahwal ghurubi fa adbarat ce da wannan magana wai rana har ta je wajen wada dai ba ba ta kawatar wa ayat da cewa ta bata ta ta ka hakara ta yi ba ba ta tsaya gi da ba ta tsaya to da ba ta ganta ba gaskiya ba ta ganta ruwa ne to kenan amma shi wannan ya yi nadamar barin wannan sallah guda da bata fitai ba shi ne ya sa aka yanke dukkan ma'ana dawaka iya da dawaka wanda shi ne ya yi namsar ta matsala ruwa ta inganta manzana ya dawo daga tabuk sai ya ga ya zo iska ta bude wurin sa kaya wuce ko almar almar da wuce almar na aisha iska ta bude ya ga kayan wasa haka na yara a ciki hada doki aisha ma hada aisha mai na aisha kuci ɗin yanar yan kilan imana ta ɗin tsana kayan wasa na ne ya ce ana gana na gana a kuma a kansu ta ce doki doki ya ce kuma na gana ba a sama shi ta ce muka wiki ne baka labarin na baka labarin doki na musulun ma na iya dauka wiki kafin na a cikin musulunci babu kumici kaga wasan kayan tana wasan kayan iya shi na ta ɗaya kufe ta wasan yarba da ibada na bai bar bar ma'aisha a cikin kanta tana almokinta aisha tana kayan wasa aka tsaye sabbi tana kayan wasa na tezan haka kayan da ya fufi da wannan ya tabbata cikin abin da aka a cikin lakin annabi ɗan aisha shi annabi abin da ya magana wannan doki ne na da wukan doki shi ne aka bashi labari doki su da mani kuma ce kuma doki duka wuce aisha ta ce kwani doki masu da wani doki da wuka wuki haka ake wani cikin wani ya ce ke nan yara da wakai mana musamman to annabi ya yi wa za mu ga wannan bawan allah wannan da wakan ya gama da su za mu ga wata baiwa da Allah ya mai sama da abin da ya bari ruwa ta inganta annabi ya tsara ya cewa masarka shi Allah a wata ruwa khairu min duk da bari wani abu Allah kamar wani abu kana abu amma dan Allah ka ka bar shi duk da wani abu dan Allah Allah zai canza maka abin da wani alheri za mu ga me me wannan Sulaiman ya ci gaba ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب تزن الله سبحانه وتعالى تولى فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا حقيقة من فتنة سليمان الوجه من فتنة من جوا wani abu a kan gadon shi wani zabai jiki yawan wannan jasadar malaman tafsiri kowa ya kama maganganu da dama iri daban-daban matsalar asarfin da yake zauwa da dama kan wannan aya abinda aka aka liƙa mata ko jinjina mata iya da cikin isra'iliya kuma abin mamaki an samu su daga manya magabata yan wa meye matsalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai damar su samu labarai daga banu isra'il ba nan ne bane ta musu labaru abin da ya kana cikin zamanin su a cikin da to amma wai ɗauko labarin ba shi bane ba cewa don ya ɗauko kuma gaskiya ne ba cewa ba don ya ɗauko a ce gaskiya ne amma labarai irin nasu don ka gashi daga labarun har da kitab an samu su gida uku akwai wanda labarin su ne ya zo ya yi daidai da wata aya ta ƙur'ani ko suna wani ba mu da kamata da maka shi labarin da ya zo daga gare su ya ci karo da aya ko hadisi ya kai abin da ya fi su tsaye da dole mu ture shi abin da ya zo bai ci karo da aya ba ci da hadisi ba to labarai da mun ji labaru labaru ne na yan damu ci tarihi makaranta kwan ba kan hujja da shi kun ba an cika ya ce ba Allah wa Allah ai tabbata Allah wa Allah to wannan labarin malamai na ce ya kwarai akwai sabanin ko cin mutuncin annabawa ko abin da ya san abin da ya annabawa ne wa ka dan uwa wannan jasarar ce abin da ya shahara cikin da sai labar ka ya kawo irin asakin tunda bai da su ba ya tura magana maganar cewa annabi suleiman iya cikin mulkin shi iya da mata mace mai suna jarada daga jarada a cikin matan ya san in zai shiga wanka iya ba ta zoben shi ajiyar shi zai wanka a labarin wani shi ne shahara ke yawon shi a cikin malaman tafsir sai ran nan shekani sai ya zo da kamar suleiman sai a shi wannan zobe ya sa wannan iya wannan kisa tana tsoko a ba da gindin zama da cewa Suleiman wani daba daba wani mashi ne gare shi na yin mulki ba mulki ba da Allah haka abin zai zo ke tun da abin zo bai ne ke don da ya dauka mulki ne shi ke nan shaidan ya dauki wannan zobe ya sa shi ke nan ya zo cikin fada kamar shi Suleiman ya ba da umarni shi wani gidan Suleiman cikin matan shi abin akwai macin mutum cikin matan kamar da gida kurum kamar shi da gida kurum yaje jan wani ya abin da ya ga dama suleiman ya suka ce kai wane ne ha ba kai zaman ya suka kore shi tun babu babu babu babu zo bane a kore shi yaje har iya da kore iya da kore a yi ce ɗaya mai iya aiki abin da ga dama har daga wani sun fara gano waje wannan halin ta canza tun da wannan abin da ba irin suleiman bane ba amma mulki a hannun to shi ɗaya ba ana zama yi wa tafsiri ya kai iya wata a taƙaice dai wasu suleiman da dai ƙari jarabawa wata rana ya yi aikin ɗan kamun kihi ya musu aiki sun ba shi babu kuɗi biya ba a mashi wasu wani wani kihi wanda ya kwana ma da ta gaba shi da ya zo masa ya samu wani zo ya ce kenan iblis abin da ya yi tsanani zuwa ya da kuɗi wa da ya da tuku ya da ya da zuba cikin tuku ya ɗaya ya za a gano shi wani sai ki haɗe su ruwa ya ɗauka ya dawo mutu shi ita ce wani bana da bana asali wanda gaskiya ba ta da dogon kyakkyawa ba za mu dubar kanta shi dai kamar da albanin da mawana haka su ɓarɓar tafsirai masu takikin gani suka ce wannan da saka da abin da ke da alaƙa hanyar ingantatta ruwa ingantatta ku kawo ka musulun annabi ya ba labarin da musulman wata na ya rantse da allah cewa dare guda ya ɗauki alƙawarin zai shiga matan shi ɗari zai shiga ɗakin kowace ya kwanta da ita kuma a samu ɗakin ya yi shahada fi sabi da wannan ruwa ta kano ranar ta tabbata allah ya jarabi musulman bai tafi insha allah ya je wajen matan ɗari a dare guda abin da ke ruwa da ce ba abin da aka samu sai mace ɗaya ta samu ciki shi ma ɓari shi na bani ce wannan jasadar kin shi ne wannan jaraba da aka mashi ba mutum ba ne ba ɓari ne aka samu duka dai allahu ala sun ma'ana shi da suleiman ya tuba ya koma ga allah game da fitina da aka mashi قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب نبي سليمان روايه ان كنت صلى الله عليه وسلم yake ba labarin annabi Suleiman bayan ya gina Baitul Maqdis ya roki Allah abu uku annabi ya ce muna fatar a ba al'umma ta na uku an ba shi biyu tabbas ya roki Allah ya ce Allah ina roƙon ka hukuncin da zai zo daidai da hukuncin ka kuma Allah ka bani mulkin da baka ba kowa ba a baya da taba ko irin shi ni kaɗai na girmi kuma Allah ya bashi shi wata rana sallallahu alaihi wasallam iya sallar da sabai yace su iya baya baya iya baya baya wata ruwa iya kan hannun shi ya rike wa haka bayan ƙari sallar ta yarsu da muka na sallar ka kama ta baya baya ta la wani ishiriti ne na wani kuma tsagiran aljani ne ta karo da wuta ne ta auzi za su bi jaraba ba shi ne ta auzi muna na jaraba ya ya shi ne na kama na shaƙi mutane ta wadanda na shaƙi shi hal leman halishin shi ina nuji da hannuna ya ce na so in ɗarme shi a jikin wannan gimshikin masallaci a wani gari a zo ɗan gari kowa ya rasa da shi ga shi ɗan a ɗaya mashi gimshikin يوسف المثلثي كما كانت العداء أموانا سليمان رب هب لي ملكا لا ملك لي أحد من بعد الله هو ملك بقى بقى هو بقى بقى شيء كأي الله بقى يقول أكان جنو سليمان ناك بقى ولي من زبان بقى ولي ولي ولي من الجنو إذا بس كشيء أي شيء لأنه ورا القرآن kaga kaga aljanna kun kun yana kun yana kun yana kun tsiti kun kace wala ba aljanna aljanna wani dai na fara ne kun wasu ba su zara wasu zaka da lilwa wai ya ba da shi ya ba shi kashi da kashi kullum inna wara kuma da cikin inna wara ne kuma kenan Suleiman ya roki Allah subhanahu wataala da Rasulullah annabi ce ya roki Allah ce Allah ina roƙon ka wannan aiki da gina babu wani bawa da zai taso da gidan shi ta kanas yanzu wannan aiki na Allah sai ka gafarta mai zunuban shi kamar da kamar da duniya annabi suna fatan a ba a ba al'umma ta wannan gara basa kira wannan iya daga cikin fadara ta sallah a baitul maqdis eh sallah a baitul maqdis ana samu wannan fadara ta kafara ta illa mu ma muna ta mu ba baitul maqdis ba amma kada kana ya ce al-hajj al-mabrur illa jazar al janna hajj la hiya karba ba ba ta sakamako sai gidan aljanna manzo ka ce duk wanda ya je haji ya haji karba ya dawo zai dawo daga haji kamar da koshi a shi wani duniya zuri ba da wani duniya zuri haka za ka wato inda ka ci kyau haji idan kuma da kowa shi Allah Allah ta yi kyau shi dai nan Suleiman ya yi wannan addu'a da duka firli Allah ka gafarta mini wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bar kyautar mulkin da ka aba kowa irin shi bayana innaka antal wahhab kuma Allah kai mai kyauta ne Allah kai Allah mai ikon yi kuma Allah ya bashi التي فسخرنا له الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب نعم تنزو تمنزل labari Suleiman ya yanka dauke maguza masu gudu Allah ce sakharna lahu rizq mun sauƙaƙe mai iska ina doki ga iska zuke da iska ce shi na kaga ya bar da wakai mabuza don Allah Allah ba shi abin da yi su iska aka kore mishi Allah ce ta jari bi amrihi ruha haitu asa iska aka hore mai tana tafiya da umarnin shi ya ba ta umarnin iska ɗaukamu sama da mu kai muka zaɓi gabas ko arewa ko kusa hurin inda yake wajen haka da hurin inan da muska tafi yana musamman gaba ɗaya shi suka ta suke ta tafi buran da ake wani yan ta yadda kusa nima tafi buran daga nan sama yi tafi mai babba ko zai hau da mutum da aljani ko zai hau kuma ce iska ɗaukar mini sama da mu ya ta sama kuma da fisim kuma a ce gabas ko arewa kuma ta yi tana kuma shi kuma ta yi in tairuha za ta ta yi cikin nutsuwa cikin kwancin hankali kuma ce haitu a sabu din da yaniya gusun arewa da ya kurin nan kurin ba wani ɓata zaka ci kurin din da yaniya haka zaka ta fuska kayi wata bayo ku ta iska kuma ce wani bangare guda washe yaƙi kulle banna'in wa gabas kuma su kuma shaidanu Allah ya hore mai shaidanu Allah ya hore mai shaidanu duk wani ƙwararre injiniyar injiniyar na gini duk wani ƙwararren gini a cikin aljanu ya mai aiki yadda ya da shi haka gawa duk wani ƙwararre shiga cikin teku a hudu duk zabar jadi arzikin ruwa ƙwararru duk Allah hore musu sai abin da su a hudu kaza a yi kaza a yi kaza lulu a hudu zama jadi a hudu zinari a hudu kaza da amince ko amince kuma in gini ne a yi in bi ne ba gaba ta da wannan kuma ita ba ai ce kan ta zo a mini ginin kawari da aka mai gini wanda dan kaji ta kin abin ana ga ya ta kana ga cikin waje a shi ta wuce aka sa ruwa kasa ruwa ne amma saman saman gitir ne jirgin ruwa ta kawai ta ce ba ba ba ruwa ku ce da ta zo ita ba kauya eh ta zo ta lumara eh ta zo hada suke mata da sadaka ta dai kawai wata wuce aka ce a ba shi da ki wuce a hali komi kalite Allah komi abin da abin da zoke mutuwar an sauke mai dukkan wani ƙwararren gini da mai shiga kuto cikin ruwa Allah ya musu wani bangare da kuma ce wa akharin kuma ga wasu Allah ce wasu bangaren wata daban muqarrabin fil asfal kuma ga wasu aljannin a darme da da mari da ankur a cikin cikin jigo a nan wasu na aiki wasu na kakashi sulaiman ke komi Allah hore mai Allah duk wani abu in wa ga iska ga nima kowace ta nan Allah ce haza a ta'una Allah ce wannan sulaiman wannan kyautar mu ce ta musamman aka maka famunu famunu an amsa an baka dama ka rike ko ka bada duk daya ga lissa ba mu bincikakka na ka yi kur kenan ko ka hana ko ka bada babu ce aka barin da yawa ka ba wani dama an baka dan na ka ne ka ce famunu an amsa ka rike ko ka bada duk ɗaya ne mana bugita bugai da sa ba mu bincika ka baka layi ba kenan kurin arzikin Allah ne ba ka yi da ka ga dama da shi ba ka tarayya da kowa ka ba wannan da yawa ka hana wannan ka ba ji da kai da shi kurin amma hore ba wani bai wata musamman Allah shi Suleiman kenan ya ce wannan hada a ta'auna wannan kyautar mu ce famunin ka rike ka ba da kyauta an aka ko ka rike baka bada ba da zai sa ba mu bincika ka wa innahu shi musulman duk da wannan duniya ta Allah ba shi ka ce an ba duniya kenan a'a wani lahu indana a wajen iya da matsayi a wajen zulfa iya da kusanci kuma a wajen wajen Allah eh ko suna ba kuma can ma lahira haka take yana kawo Allah kenan ka kuma ci gaba واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب
yan uwa ko kuma ce ka tun da sun bayan mini magana cewa Allah subhanahu wataala yana jarraba bawa da alkhairi haka da wani shirri nubulu bil khair wa shirri fitna zai jarrabe ka yanzu wannan misali bi zama duka a wannan sura misalin annabi Sulaiman shi Allah mai jarrabawa ta bangaren alkhairi bangaren mulki cikakken mulki da duk abin duniya Allah ba shi kuma ya hudu cewa haza libalin rabbi ashura ma kufa wannan abin da Allah mishi lokacin da ya nemi wannan aka mai gadan mulkis wani yace zai kawo a cikin wuni guda kayan a tashi wani yace ne zan kawo maka shi yanzu kayan da kuma yanzu ta idan ka iya kare magana kawai ga dora gaba shi yace wannan iya da cikin fadalar Allah ubangiji na zai jarabe ni jarabawa ta Allah wannan baiwa yanzu kun ga wani bawa shi ku za a mai jarabawa ta matsala eh ta matsala kuma shi ma ta jarabawa insha Allah annabi ayyub Allah ya ce wazkur abdana ayyub ka ambata mutane labarin bawo ayyub idna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijin shi cikin ladabi kaskantar da kai an yi masa ne shi ta gudusun wata na an ce kai tsaye duk da shi kan kamar mutum ne kamar wani iya iya zuwa wani illa ya wani aibu kamar da kamar illa shi ne magana kenan ya ce allah shekan ya shahe ne da wahala da azaba ɗinki ya fita ya fita ne wannan adda da yi akan wannan matsala da ya shiga ta rashin lahiya ayu annabin allah ne mai dukiya na kuɗi kuma iya ne mai iya da yi allah ya amshi lahiyar da wani kuma ba lahiya dukiyar ta lalace ɗiyan suka mutu duka an ce cuta ya tafi kowa ya ƙaunace shi da abokai da mata sauran ɗaya sai sauran cikin mata shi ita wani yadda kai tani ta aiki a biya ta zo ta kami abinci sai ta yi ƙwadago ta zo ta kami abinci wannan abu ta kai ita ma ta fara shiga shi ɗan ya soyo gare ta to kalli abin kuma su kudu su ce karki Allah ma annabi Allah ya saba da wacce mutum shekara mun cikin ni'ima Allah kuma da wani kuma ka kun gajiya shekara mun cikin ni'ima kuma har ya gama ku gajiya ba a cikin wannan bala'i ruwa ne nan ta tsada mai sai shekara goma sha takwas sha takwas ne ba shekara ɗaya ba na ta an yafa Allah abu da kuma ya ce an yafa ya sa ya an yafa abu ko abu suna cewa ma wannan shekara wajen nawa abu da shi cikin matsala ki Allah ma wani abu sha takwas ya annabi Allah cikin problem babu lafiya babu kudin kuwa ƙarfi cikin adama Allah ne jaraba ce ya ji mure yanzu ƙarshe Allah kada maka sha abin da za a ce da yi cikin ladabi kasantar da kai Allah shi ɗan ya shahara da cutarwa da wahala a haka to wani shi ne ƙarshen fitina ta annabi ayu Allah ya ƙaƙa da wahayi urkud bi rijlika hada muqtasul babu masharab yanzu bayan addu'a da yi Allah mashi addu'a shi tabbata mun mun kansa bayan ba ta zama da mu Allah ce mun amshi addu'a shi amma biya bukata da yi roƙa yanzu Allah yake bala'i yanzu bala'i ya ci rabawa aka ce yanzu inda kake ka buga ƙawarka ruwa zai mutu ka sha kuma ka yi wanka wasu da wani suna cewa ido biyu ne ɗaya ka sha kuma ɗaya ka yi wanka iya sha cutar cikin ta zubi gaba ɗaya ya wanka jiki kuma sabon kul sabon mutum matar kuma ruwa ta tabbata matar ta dawo daga ta tsakanin abinci wuri da ba su da shi gini gini da ya mai ba cikin da ta kawo abin ta wajen shi ya ta shigo shi a wajen ta ce bawan Allah ina tambayar miji na ayuba na gan shi ta mace shi ya ce ni ne ta shahara kaka mutuwa ta kama zuriya ta zuriya mun shi nake ma'alu ba na ya Allah ya ce ni ne a gaba ta tabbatar cewa annabi alu ba Allah Allah ka lafiya Allah ya ce kuma wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu rahmatan minna Allah ya ce maka mai kyauta ta baiwa iyalan Allah ya mai nuni aka ninka mai na aka nada to na wancan haka ta da suka mutu wasu ne aka dubula aka musu iya samu tafi Allah wa Allah ibn mas'ud cikin haka ba ta iya cewa irin aka raya Allah duk da kanku amma Allah ce da ya bashi wannan irin aka dinka mai akan lada kuma dukiyar ruwa ta inganta na sallallahu alaihi wasallam ce annabi ayyuba lokacin da ya warke akwai iya da wajen da yake tara baga ta sha'ir wurin da yake ake tara ta a gyara a sheki akwai wurin kuma alkama da ake aikin alkama da lokacin akwai cikin ana cikin arziki yanzu Allah aka ce ya mutu biya ko a duniya ba Allah ya umarni aka wanda su ana ruwa aka mai ruwan zi aka mai ruwan zinariya a wurin sha'ir aka mai ruwan alubuwa a wurin alkama ko ina he da ya cika kaya guda arziki na da sama da ya komo arziki ya komo ga zinariya ga azurwa ga iya sun dawo ba shi kiran ba duniya ta komo sabuwa full ya ci jarabawa Allah ce wa kun biya duka zikisan fadar bi na an ce lokacin da wani mata na ce shaidan ya wadare ta da wani abu da ta so ta yi wanda bai dace ba wani shi ne ya rantsuwa ce idan ya warke sai mata bulala ne sai ta zai mata bulalar ɗari to shi kuma yanzu duk baiwa mai im- baiwa wani mai imanin wani an an bari a mata bulalar ɗari shi ne Allah sai ya kance ta shi ya rantsuwa da Allah in ya warke sai mata bulalar ɗari kan wata abin da ta to Allah ce zaɓi na zai ka ɗauko bulalar guda ɗari da suke zama a wuri guda sai kawai da guba guda shi ne Allah ce mishi eh aka ce mishi eh ya Allah Allah ta ma Allah kare ta wa khudh bi yadika dighsan ka ɗauko tsirtsimin kiwoyi wuli guda ka gama su wuli guda fatarin fihi ka bige da su falata hannun kakare da tsotsa Allah ce ina waje da nahu sabirin ni'imar abudu in nahu awwa Allah ce mun samu ayyu mai haƙuri Allah ce mun same shi mai haƙuri ne a ce madara da wannan bawa bawa ne mai koma zuwa ga Allah ya ci jarabawa ci gaba واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
yanzu Allah ba zai ambaci wasu bayan shi na kwarai yace wasu kura ibadan na Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ka ambata mace al'ummaka bayan su Ibrahim Ishaq Yaqub wannan su tana guda ce Ibrahim shi a Ishaq da Ishaq annabi Ishaq shi a Yaqub baban Yusuf baban Bani Isra'il kenan ulil aidi ulil aidi wa'inna masu ƙarfi niyya ƙarfi wajen ibadar Allah ko ƙarfi ba tana kuzari wajen bautar Allah kuma wani abusar suna da fa'inta cikin addinin Allah masu basira ne Allah ce inna a halasana bi khalisatin zikirar da mun zaɓe su da wata ɗabi'a wa'annan da aka jero ba su wani abu da ya sha musu kai illa maganar gidan lahira kurin kullum abin da ke gabansu tunanin lahira su kurin kula da gidan lahira wani wata ɗabi'a ta musamman Allah ke mabawa ba abin da ya dame shi illa gyara lahira shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa duk wanda ya zamanto lahira ce abin da ya dame shi duk abin da yake tace a gaban al'amarin shi to Allah zai gabatar da al'amarin shi na kuma duniyar za ta zo kuma ba tare da matsala ba amma duk wanda ya sa duniya ce shi kurin sai ya sa gaba Allah zai bar shi duniya kun bai samu abin da Allah rubuta mishi kina mun magana wani wani a wutsin sa kullum abin da yasa ka saka gaba kullum gidan lahira ka dan wani shi ne imani duk inda yake duk abin da yake kasuwa ce yake wani aiki ne yake duk halin da yake mai hankali wannan abin da yake tafi da shi ke da mulahiyar shi me za ka yi da ɗaya kare mutunci ne za ka yi don samun lafiya da abin da kake ko ina kake shi ne a gaba ta kwada da mai ba babban abu gyaran lafiya da ɗaya dai a cikin wannan abun kar ka samu mushin Allah a ce kana wata tuwa-tuwa wadda baka hawa baka fata a gane ma kun ba ka kai baka fata ka mutu a kanta to ka yi nisa da wani abu don mutuwa ba ta da lokaci ba a ma shawara da ba ma shawara wajen zauwa ba ba ma shawara wurin tafiya eh mutum akwai rudu shekan mutum ya san sai wani abu da ke matsala ce ko haramta yake ce ko ɓanna ce yake amma da hannun da yayin in ya kwan biyu ko in ya kaza ko in ya tara ya kaza sai wani suna juna ya lokacin da ku faɗi ko mutuwa ta zama ba ba ka gyara ba Allah ta rike mu da gyara kenan waɗannan Allah masu wata ɗabi'a ta gida kulawa da gidan lahira kuwa waɗannan indana labinin mustafin da khiyar wannan a wajen mu suna daga cikin zaɓaɓɓun bayin mu da Allah ya zaɓa wannan zaka jiro maka kuma bayan su ta wasu kudu Isma'il wani sa واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
Allah ce wadkur Isma'il wa Isa kuma ka ambata mata labarin annabin Allah ya Isma'il haka annabi Isa wa zarkifin haka annabi zarkifin wa kullu min al-akhyar ko ne wanda daga cikin aka jero maka Isma'il kin Allah sai kin zarkifin suna daga cikin zababbun bayi a wajen Allah hada fiki wannan abinda aka ambata wannan alƙawari akwai gargadi a ciki darasi ne a cikin wannan abin da ya gabata da kuma wa inna lil muttaqina al husna ma'a yanzu ai bayanin wasu annabawan Allah musulma to ka dauka ya annabawa ne a'a Allah ka tabbatar maka wa inna lil muttaqina al husna ma'a dukkan bawa na kwarai mai tsoron Allah lalle mai tsoron Allah suna da kyakkyawar makoma duk bawa mai tsoron Allah iya da garanti daga Allah na kyakkyawar makoma a wajen Allah sai Allah ta mana jannata adn aljannar zama mufattahatan lahum al-abwab wadda dan karramawa kusan magana cikin zumar ayyan magana an koro an rako yana da su aljanna kashin su zo tana an bude uwa kun sai shiga ina ke ma bako da ake karramawa dama ji a kun zo kun shiga kenan an bude musu koyoyin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam labarin aljanna tana da kowa takwas kowa takwas gare ta aljanna ya ce daga ciki ta duk wanda ya arwalla ya ƙare ya ashadu an la'ila inda Allah wa hada wula sharika da wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasul Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min at-tahirin za a bude mai koyin aljanna guda takwas a ce sai ya zaba eh kowa takwas a ce ka zaba ne kurum أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من من المتطهرين akwai wata ruwa ta nuna mata sani wata inganci kada wannan nauku bai inganci wani shi abin da inganta ne kenan wannan ana yin da bayan arwalla za a buɗe ma kowane a jin takwas amma ka ga anan babu daga hannu ka ga wani hada hannu haka ka ga ba wani daga hannu haka ba da kai sama kurin da da kurin in ka yi arwalla ka karanta wani addu'a kun yi isa ba daga hannu ba daga kai kurin addu'a kurin dan wani musa ba daga wallahi mu je daga kai yadda ko daga tsaye karma shari'a daga haka da iya aka iya bada dole babu su sai nan da ba ba sai ganci kurin addu'a ce ake so a yi kuma ya ƙari wata ruwa nasu da sun yi ta duk wanda ya arwalla ba ya ga arwalla yace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha illa anta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك na ta dole wannan addu'a kashin arwalla za ku yi wannan kalma ta haka a sa cikin wata batta a rihi a yi sama da ta na ta ba a ƙara buɗe wannan abu ne gobe kiyama kan da zai ne a tsoro su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma ana yin ta dukkan ƙarshen zama a nasarar da duwanda ya zamna a wani majalisi aka yi hira aka tsari kayan yi wani wurin ya karanta wannan addu'a kurakure ne a wani wurin allah zai zama ta mashi za ka ji za ka yi hira za ka tashi ko ba ka kullum ya mata allah ba ka yi addu'a in za ka bar wuri subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tana ba ka tana mata an sunan kafat majalis tana kafara na kurakure da aka yi a wani majalisi ya ce kenan aljannar zama mufata ta lamun abuwar abubuwar su ruwa ko ke shiga Allah ce mutaki na fiha ‘yan aljanna a cikin aljanna suna kishin gide wuce ku alama ta jin da ta nutsuwa da jin da ta morewa ya da'o na fiha bi fakihatin kafiya wa sharaf suna kishin gana ko ana shakatawa Allah ce kuma suna komandan kayan mamuri iri a kakala a kakala kaga kawo ake a ci ba kuma yau da an yaba a ciki da na so cin dan shi lafin ciki na cika da ka ne cin waya ciki ga cika a kama za ka ci ku za su komandi a kawo kaza da ku suke so a kawo kaza ana kawo ana yawo da tire da alhar dinariya ana yawa cin aljanna abin na hakika ba abin nan wulki ba na kumburi ko kamar kumburi wacce ga shi da ga kumburi ne ka ka yi wani ka ji kamshin akwai ka ci kan kama za ka ci Allah ci yace yad'una fiha bi fakihatin kathiratan wa sharab suna oda a kawo musu kayan marmari da abin sha daban-daban to kuma wa'indahum وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد na'am Allah ce wa'indahum su ake magana ɗan aljanna suna da ƙasiratu tarf matan da ba su taɓa ganin kowa ba wa'annan nama a tere mata ta duniya da yawa ga su tauraruwa su arewa ta su shi iri da ba zaura su kankana sun ga na akatar iri iri filafilaf ya ba ta shi wani ba taɓa kowa ba Eh, ba taɓa ga kowa ba Allah ce matan aljanna ta sattar ba su idan su kurin ne mijin su kurin kuma ce a tarawu a tarawu duk da sa'anin juna ne ba ku tsohon shekara arba'in hamsin ya sha bakwai ya sha biyar a duk a tarawu duk sa'anin juna ne sun ta daga cewa wa kawai ne ba a tarawu ba wa ka a san jihar a mata da janna ce mata ne sabbi budurwoyi ne ga ya ce Allah ce yace yace kawai kaiba wata budurwa sabuwa da murna da kwanta ba cika kawai ce ma dan budurwoyi ne ko ce a taraba su annu juna cikin su daya daidai eh Allah kai mana hida yace hada ma tu'adu yau da dan wa wannan labarin da ake gaya mana abinda ake alƙawali ne gobe kiyama ranar hisabi za a samu eh muna haka Allah ba mu wannan alƙawari ne da Allah zai ba ɗan aljanna wannan fadala ya ce kuma ina hada da rizukuna malahun min nafa ɗan wannan ni'ima ta aljanna wata ni'ima ce ta musamman wadda ba ta ƙarewa ba abin da yake ƙarewa a aljanna kuna rayuwa ce da'iman sai ta kullum bin fito kullum cikin shiga da kullum ba magana ƙariya ba abin da ta an ƙare babu ƙari a kurum ta dalili illa mashi Allah kurum muna ta ala taimake mu da aiki ta muna rana to Allah ramma mun zo gab zan yi magana wuta a yau mun ba Allah wuta ce gaskiya gaskiya kamar shi wuta na Allah kan gobe eh Allah kan gobe Allah wuta da da eh Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته